ana misali Allah ta wuce kai sai ce ki kala biya sai ki ce ki rasa lokaci ta'an niyya sai ce karfe da nan karfe da ka karfe sha biya kar kar kar kar duk ba kai ba ta'an na ba ta mun gani na ji da wayan ce sarar lawayin ya maka mazan aji guda talatin ya maka umarnin sallah da a kowane rana ya maka umarnin zarka ka ta kuɗi ya maka umarnin hajji ka da nan tsara ne da bila ka ta mai ko sannan duk abin da yake ba ainihin munkar ne ya hana دولة معروف يرفض النساء أيضا دولة أخيه يرفض الخير دولة عين أبني نشر ينتهي حتى مولانا محمد رسول الله جزا الله جزا جزا فنسكوي الله تعالى يرفضه bayan waɗannan umarni a kan da ke maka da wannan hannun da maka sai ka fahimci a wani da yana da nishi ya ce fasuri a surkun wasu kuri wala ta ko yadda ana inda zalla abdi wa arwa kuma hawa ko idan da kai ko yadda ana da yake mun da kai wanda haraka bi shi ta kawo misali to yayin da kafin da Allah ta'ala yana san shi yana san babba da yana san yabo yana san kirari yana san tasbi yana san kalakala ko tikalin to da ayyuka ba ni ba ne shi da wasu ayyuka da mu da mata abu shi da ma'ana hadisin ma ma ne ma za da ake tsare da yake shi a haɓu ilayya da masa wasu alayya Allah dubawa bai taɓa kusanta na da abin da na so ba kamar abin na ibada kamar abin da yau ta shi kana ce ma za da ake tsare da yake zuwa su da kai illa a can ka kalli magana da shi can aikin da Allah ya so shi da ake yau da ta masa hukunci nan kuma ba aikin ba kai ne idan an kana so a ɗauka ba yake ka ba. Allah bai ko aikin ku ba sai ka yi daidai da yadda ce kai kai. Masalan kai. Allah da wani. Allah da wani da wani. Dole ne. Allah bai ko aiki ka ba. Na fata mara gani sai aikin da ya cika ya cika ladabi ya cika umarni ya cika dukkan wasu kawai sanadar ha to Allah ta'ala zai yi wa aiki mummuna ne la Allah ta amara illa khalifa ko Allah zai karba aiki ko da aka yi da rubi shi kada ke rasa ce aikin ko da ba shi da shi wanda Allah ta'ala zai so to da guda ke da rigira aka yi ko ko ko ban da zuwa ce a cikin da ka goma wa ka ai wa wa wa wa wa to idan kuma haka ne kan kenan kaɗan ne da cikin bayi waɗanda suke ayyukan da Allah ta'ala zai so da yi saboda bai suka sharkar kan ba sai ka yi ikilasi ne babban da sharkar ikilasin da yin da har sai ce sun Allah shi wani aiki ba sai ka yi jin dokokin da duk wani yadda aka ce a yi sharuɗa da yin da Allah ta'ala ya yi kasa da ka yi da suka mara ake yin kusurmi sai ka yi sai ka yi kara sai ka yi kara Allah ta'ala ya ce wa shi ayyuka fa'ikin da na so kamar aikin da ba wa na wanda samun ba da kawo ne ya ta ubangiji ne idan kuma bawa yana so ka so shi ba aikin shi ba shi tsungurungur da ka da so ka da surakin ka wani ne wani wani wani ya kamata ko ka
wajibi ba Allah yana son nafil filin dare yana son yawan saraka yana son yawan sada zumunci yana son yawan alkhairi dukkan waɗannan ba na wajibi ba to duk wata nafila ta ba na wajibi ba wanda ainihin hakan yana bayuwa zuwa ga samun yardan Allah gare ka to lizimtan wannan nafila menene ladabi ne na daga cikin ayyuka na ladabin bayi zuwa ga Allah madaukakin sarki daren muna fahimta da kyau alal misali daga ci askar da muke karantawa na lazimomin mu da su wazifar mu da su zikirin juma'a mu da sauran askar din mu duka suna daga cikin ayyuka na al'ada wanda muke domin at-taqarrub ila Allah domin neman kusanci ga Allah madaukakin sarki muna fahimta da kyau to duka waɗannan suna daga cikin alal misali haka ke faruwa ko a wurin baba tsakanin iyaye da baba sai baban kai ce kullum kowa zai gaishe ni kullum da safe dole shi kenan kowa zai zo gaishe ku da safe sai wani ya gano cewa a baba mai na son gaishe wannan sai ce to shi bari ya kara zai gaishe da baba da rana zai gaishe da baba da daddare bayan ya je son wajibi na safe da Allah wanne zai fi farin jini da karɓa a wurin baba wanda ne yi kari saboda ka zuwa gona kullum da safe dole sai ka gano a baba yana sa a gama aikin gonan nan in ba a gama ba zai ba da kwadugo ne sai ka je gona da rana ka je gona da yamma bayan ka je na safe dole da Allah wanne baba zai ga zai fi gani ya fi mushi ladabi an ce ka je na rana ne an ce ka je na yamma ne an ce ka je sau rana da yamma ne dan me yasa kai wannan saboda ta ƙurbi a'a baba bai san zagi saboda ka to tun kafin ya ce kar kai zagi sai ka nisan kuma duk wata kalma wacce kai kama ta kusa da zagi ko da ungwana ka ai ungwana ka kai ba zagi bane ko da kuwa ne ko ba ka bane to ai sai ka nisan kuma ungwana ka sai ka nisan kaniyanka ni wannan kalman wanda suka gama da zagin da tije dan alkunya duk sai kaga to tunda ma sun yi kusa sun yi shige sun yi shubha da zagi kama ne san su saboda baba bai so wata kalma wacce ta san bai san jin zagi to bari ka nisanci abin da yake kama da zagi gaba gida to nan nisancin shi da alaka na fata muna ganewa da kyau to wannan shine a takaice abin da ake da ladabi nake ji muna da cuɗanya a mu'amala tsakanin ladabi da yayya duka kusan agwami ko ba haka bane amma yanda wannan shine kwatankwasa abin da nake fahimtar kowa zai ganewa gurgurdan hali Allah ka samu dace alfarmar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wala alaihi salatu wassalam saboda annabi ya cika iya inda ya kai kurewa sai ce addabani rajji fa ahsani tabi. Allah ne ya ya ya mallaka shi. Ma'ana ya koya min yadda ake mu'amala da kowa. Iya mu'amala bisa ga haƙƙin kowane abokin mu'amala. Iya mu'amala da shi bisa ga haƙƙinsa da cancantarsa dacewa da martabarsa shi ake kira ladabi. Ta fata mun gane. mana iya mu'amala da Allah da hadarar Allah iya mu'amala da Allah da hadarar Maulana ai da hadarar manzo Allah da ainihin abin da ya shafi hadarar shugaba alaihi salatu wassalam iya mu'amala da hadarar Maulana Abdul Abbas Tijani radiyallahu anhu iya mu'amala da hadarar Shaykhul Islam Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu iya mu'amala da hadarar shehinsa iya mu'amala da hadarar iyayensa iya mu'amala da hadarar duk wani wanda yake da hannu a kanka to bin shi yanda gurgurdan martabarsa gurgurdan matsayinsa gurgurdan abin da hadarar take bukata na wajibi da kuma na ƙari akan wajibi to iya wannan da take akan wani shi ake da shi da Allah muna fahimta da kyau muna fahimta gurgurdan hali to shikenan to sai mu da wannan da mafahimci ne da bi fal adab al adab ya za saliki to a cikin tafarkin shukunci a matsayin ka na saliki me ake kira ladabi a wani kuma da wa za ka fara ladabi a takaice muridi yana da manyan hadarori guda biyar a gaban shi wurin mu'amala in ka dunkula hadarar za su koma bi kasar daga hadarar Allah sai hadarar bayan Allah ko to hadarar bayan Allah kuma shine zaka karkata ta har kusan har kusan har kusan Allah hudu ko sai ka fara daga alal hadarati hadar maulana rasulullahi ko da ke wannan ajanibin duk ajanibin Allah ne afwan جانب حضر الله ني حضر الله حضر مولانا رسول الله حضر ابو العباس التجاني حضر شيخ الاسلام شيخ ابراهيم حضر الشيخ وانا اسيرك نفس ينتي كنا تسيرك انا معرفه دول كسم ودنا to sanan kuma sai ka zo sauran hadarar ordinary bayan Allah halqullahi amma kenan to su kuma ya ake mu'amalarta su su ma ba su fita a wannan ba su ma za ka mu'amalanci Allah ne a cikin su za ka ma'amalanci manzan Allah ne a cikinsu za ka ma'amalanci hadarin ƙudubul makatuni ne a cikinsu za ka ainihin ma'amalanci hadara ne sahibul wakti ne a cikinsu sannan za ka ma'amalanci hadarin shehinka ne a cikinsu kaga kenan akwai attadakhul ko dukkan hadarar kenan sun caccakule sun narke cikin kowane to yanzu alal misali mun gano hadarori aƙalla in kai tafsilat nasu in kai ainihin jam'una su guda biyu kasal hadra Allah hadra bayan Allah in kai tafsilin su guda biyar hadra Allah hadra maza Allah hadra shi tijani hadra shi Islam shi Ibrahim hadra shi yanka haka na gobe haka bane haka ne na fahimta na to sannan sai ka dawo to bi tafsil dauki hadar farko me haƙƙin ladabi a hadar Allah madaukakin sarki to haƙƙin ladibi hadar Allah ya kaskashi biyu akwai akwai adabul amma akwai adabul khassa akwai adabul khassatul khassati ma ladibin guda nawa kenan guda uku adabul amma bai tare da Allah shine an ta'buduhu wa la yushriku bihi shay'a shine sabota ma Allah ka sa shi da komai wurin bauta wannan shine hadratul amma duk inda Allah ta lace a masa bauta ai duk inda Allah ta lace a barka za ai إسناد امتثال العوامل والسناد النواهي لكسنت الدعب عند الله أمني لنسنت الدعب عند الله تعالى يهني نهاية يرضى لا نهاية صفات الظاهر والباطن كما دم ولا نشوت جاني فصار يند الله يكسو ما أنا فيك يكسو كما أبوي ده سريني جدا Jina kake jin tsoron Allah waje ana jin kana jin tsoron kare kanka kana jukanta ba to in ka shiga daki ma ba za ka zuka ba mana jin kunyan Allah ka a wajen nan haka yake jin kunyan Allah a cikin daki in ko har ka kasa shanta ba a waje misali ko ka kasa rike hannun wata yarinya a waje amma da ka shiga daki da ka gaba kowa sai ka rike ko ka rike karar gari to kan munafiki ne alƙur'an kariya ne baka jin tsoron Allah kana jin tsoron bayin Allah kasance maka dan ita shi kenan dalilin da yasa kake shanta ba a gaban ka rike hannun ka rike hannun budurwa a gaban su amma gashi kun kirɗe lungu ka je jira ka ka mun makale mata ka rike mata hannu to kana garan bako shi ban ka ji motsi sai ka ga tsutsut wai ka mata yau da a ce kan mutum kirki ne mumi hali nan ko munafiki ne lalan muna fahimta da kyau to wannan shine alal misali in to za ka ladabi ga hadar Allah madaukakin sarki ainihin hadratul amma ma'ana mutane ala al-awwam sune su fotanta ummannin Allah shi ne san da abin da Allah ta lafiya kul ma'ana ya haramta wannan shi sai na biyu hadratul khawasi su kuma hadra khasawa ɗan tsaka tsaki ɗan tsakiya menene ladabin su su kuma an yadkuruhu wa la yansahu shine su bauta mushi kar su manta su masa zikiri zikiri zikiri kar su taɓa mantawa da shi daidai da haka sannan su dinga neman kusanci zuwa gare shi a kowane lokaci da talazzumi sannan kullum su dinga mushahid na azumatul hadara ko ko azumati jalalillah suna ganin girman ubangiji a cikin halitta suna mu'amalantar Allah suna ganin girman sa a cikin halitta to su kuma duk juyin su duk motsin su duk harakat da sakaran nasu a cikin wannan yanayin su kuma wannan ainihin khasawa kenan khasatul khasati su kuma fa su kuma su ne a'a fa fa fa fa fa fa menene fa khatir ghayrillahi lam yujad fi qulubihim tarsuwan wani Allah ma gaba daya ba za su so ya samu a cikin zuciyarsu ladabinsu shi ne kar ma wani Allah ya ɗarsu a zuciyarsu ba fa ganin shi ba a'a ɗarsuwa ɗa a zuciya shi ne abin da ba sa buƙata wani shi ne cikin ladabinsu da Allah kullum a hakan kullum a hakan suna cikin muƙarar muraƙab mushahadati jalalillah waɗancan ƴan muraƙaba ne ƴan hadaratul hafsa na fata mun ga su muraƙaba ne su kullum taqarrubi ne an ta abdullah ka annaka tarahu kenan ko su kuma wannan dan fa'illan ta kunne tarahu inda wuya rasa daga fata mun gane bambanci wadannan su kuma na farko dan an ta abdullah ne kawai iyanan ba jama ka annaka tarahu an ta abdullah hadratul amma ka annaka an ta abdullah ka annaka tarahu hadratul khassa fa illan takun tarahu inda waraka yan hadratul khassatul khassah to haka mutane nau'i ko mu'amala da Allah to wannan shine ladabi ga hadarar Allah daga cikin ladabi ga wannan al-adab fil amal kenan amaliyatan wa itiqadiyyan da itiqadin ka da aikin ka haka ake kasance to haka ma fil aqwali ma hatta a can zartar tukanka duk abin da sunan sa makamin Allah girman Allah darajar Allah martaba uluhiyya ko rububiyya na Allah to karka da ka dauka mota halittar Allah kana daurawa kai shirka ko karka ce ma wani Allah karkace mu wani an Allah karkace mu wani abokin Allah wallahi ya kullahu kufuwan ahad kul huwallahu ahad shi kai bai da abokin tarayya a komai fil aqwal wal wal i'tiqadat wa kulli shi haka ake so kasance kaga kenan duk wani ƙaryan jazbar ka da duk wani zangaban ka da sauran san kace ma annabi Allah ai ka karye wannan ka'idar ladin haka ne ko ba ka bane haka nan ba za ka ce mun shoti jana annabi ba ba za ka ce mun shoti islam shoti jana ba ba za ka ce mun shirin ka shoti islam ba wannan mataki mataki ballantana kuma ka dauko jo bura din gurgur ka ce wai Allah la ilaha illallah hawa wani irin hauka ne wannan mun san abin da mai jijiyin haka yake nufi to ba muhallin nan bane ba muhallin bane ba wani wahami a cikin abin da nake faɗi ba muhallin nan wajen bane kowane abu yana da muhallinsa na fata muna ganewa kowane abu yana da muhallinsa ai shine rashin ladabin shine ikhtilafil mawazin ai cakuɗa mawazin kai me yasa a jikinka bari ma ka ji a ƙa'idan jikinka ai ladabi kake masa yasa ka zauna lafiya kana saba ladabi a jikinka to yau sai mun kai ka asibiti wallahi kana saba ladabin jikinka ƙa'idan jikinka wai ce kamar jikin ga yadda yake dole ba aya ba hadisi amma ka saba yau ka gani mai mm ana cin tosai ina ma ka ce yau ta dubu da za ka ci mana ka ci a buɗe anan ma kofa ne ya ma fi kusa da kirji ko ba ka wani ka ci a tura da ƙarfi anan ne ma gab da gab daga shiga sai fita ko ba ka wani ka gwada da tuwo da mai da yaji da komai da dan wake ma duka za zo na lafiya ko ka ce a'a to ai baki ma yana shan waya ya kamata a gwada ido ido ma kofa ne sai ka tura ma ido ainihin yaji ka sha yaji a gwangwada mishi yaji ya shiga ran ainihin ma ainihin kofa ne ko ka ce kunni ma kofa ne mana a sha kunu ta nan dalla akwai yanda zai karkasha akwai yanda zai karkasha to ka dan gwada to me yasa kake bi lafiya wata na bin ladabin jiki Allahu akbar har jiki yake da bin ladabi na neman zaman lafiya amma Allah ka kasa bin ladabin sa kana hukai jikinka kana nufin ya fi Allah neman zaman lafiya ne da za ka bulle da bin jikinka don ka samu zaman lafiya amma ka kasa bulle da hadar Allah ka ɗauko wani waje ka sa a wani waje ka ɗauko wani waje ka sa a wani waje ko kowa mun sani inda yake yin tsirara daban ne to inda kuma yake sa kaya daban ne to ka sa kaya inda kake tsirara kai tsirara inda kake sa kaya ma za ka yanda ake so kowa mun sani yake tsirara ɗakin matan shi da goma ga wani to ka fito jigirijit ka ce jama'a ba tsare haka Allah yi ba gaskiya bane gaskiya ne ka ta haka Allah halitta ni da Allah na san ganna da riga da wando zan zo da riga da wando daga cikin uwana amma haka ai sai ni tsindir da Allah ƙarya ne to kai haka mana me dalilin da zan race yi ba ka saba kaidan islaful mawazin ne mizanin ba a nan wurin ake yin haka ba to kuma sai ka je cikin gida kullum kada matan ka ta a su alillahi ne na su ba rubu ban inganci ba a kullum kai tarbi kawai daga rawani ta babban ga sai wanda su tuko da sauran kullum ka zo ka ce a san ba a yin irin wannan anan gidan wuri bai kuka sai da Allah auren zai zauna lafiya to dan me ka iya bin wannan ka'idar dan me sai ka zauna lafiya to dan ba za ka ba mu Allah shi ma waɗannan kawai din da kawanin din dan ka zauna lafiya da Allah kai haka dan ka zauna lafiya da matarka ta nan da iyalanka da sarkanka da sauransu ko ba haka bane shin kuma kai haka dan ka zauna lafiya da ganga dan kar a ce maka mahaukaci ka zauna lafiya da jama'a dan kar ka dinga ganin ka gishi gishi ko ba haka bane to idan har zaman lafiya da jama'a zai sa kai haka ko neman zaman lafiya da matarka zai sa kai haka da iyalanka ko kuɗayin kai ɗan zai sa kai wancan ka ce wancan ka'idar to dan me ba za ka nemi zaman lafiya da Allah shi ma ka kiyaye musu wannan kawaid da kawanin ke ladabi ba Allah mana fahimta da kyau to wannan sune kaidoji na ladabi da wannan shine ladabi a hadar Allah da ladabi a hadar manzo Allah oke ladabi a hadar Allah ke muke magana ko sai mataki na biyu ladabi a hadar Maulana Muhammad Rasulullahi shi ma hakan ka bi matakin farko fadalkul amma sune yan ammawa sune za su bi annabi iya iya wasu gurgudan hali za su nisanci duk abin da Allah ta hana kuma ta kuma rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu to yan hadara na ji yan hadatul khassati su kuma za su so annabi so na gaske na ga mukashi sannan za su dinga yi masa salati kullum su san su ba abaka bane san su a kace zuciyarke sannan kuma da yi masa salati khidmatan wa muhabbatan wa shauqan na rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadara khassa wa haka kana sallallahu da hadara annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to sanin sai habra khafatul khafati su za su al istigraqu ne fi rasulillahi su narke wace gaba tsaya su narke su tsinduma su kuma nitse su shade hadra annabi sallallahu alaihi wasallam shine khairu badala alladhina idza u zikrallah su za su zarce annabi ne wanda kana ganin su ma za ka ga ɗabi'un annabi da halin annabi kana ganin su sai ka tunafi gaba alaihi salatu wassalam ma'ana tsananin yin su da annabi tsananin koyin su da zarce wasu a cikin su gaba alaihi salatu wassalam ya kai matakin da komai nasu yana nema ya tahalluk ya rataye da su gaba alaihi salatu wassalam wannan su da hadarsul khawasi a cikin hadar maula ali ladabi a hadar annabi alaihi salatu wassalam kenan to sannan cikin daga cikin da ya hadar shugaba alaihi salatu wassalam ba za ka gwama shi da wani annabi ba ma balle wani zai yi waka ce la ilaha illallah isa rasulullah ko musa rasulullah ko ibrahim rasulullah bala sana ka da shi tijani ko shi ibrahim kana uka ne wawa to wannan na da cikin qawaidul ada kowanne abu yake ai kai dan zamanin annabi muhammadu in ka ce la ilaha isa rasulullah to sai dan kana karanta tarihi kana tafsiri kana karanto asbabun nuzuli ko a zamanin Isa haka ake cewa a zamanin Musa haka a zamanin Ibrahim haka sai dai bisa haka sai dai bisa haka amma ba kana nufin wai wurin da ake sa annabi ka sa wani ba in ka zo sallah ka faɗa mana ka isa wani kai wani kai to ladabi ke duk abin da ya faɗa annabi ta ka tsantsan karka daka matsa da wani wali kusa da ainihin muqamin annabi alaihi salatu wasallam ko kusa da hadratarsa kul ka kiyaye wannan kalmomin da ake ma annabi lakabi da shi ka kiyaye ka san su ka san level din su kar ka dinga dauka kana samu wani wali ko mu kusantan da shi bari maka katko da shoki gani kace kace to ko da shoki gani wannan ga masu irin shi'ir ce in waƙe waƙen nan ba tare da an yi bincike an tabbatar da adabul lisan ba to ana samun irin wannan zarmewa harshe ana samu dewa sha'irai wanda ake yayi na zamani ne inda mutum ba karatu yayi ba ko ba zai tambaya ba to sai ka samu cewa ana samun irin waɗannan kuran ana ɗaukan wasu kalmomi wanda ba matsayin wurin bane fashin da jiki Allah ka tsare to wannan yana daga cikin abin da shugaban ya ja kunnan ce ka sani dole matsayin ka na muridi salih kaga kenan ma cewa kai waka babu ilimi ba uzuri bane cewa ta fal adab al adaba ya ga salih ya ce dole kai ladabi ma'ana dole ka san waɗannan abubuwan gaba ki to sannan bayan nan sai ka zo hadar Maulana Abul Abbas Tijani radiyallahu ta'ala anhu shi ma kai masa haka shi kuma katamiya da khatmiya ce tasa ko shine khatimul muhammadiyya shi shi ma haka kar ka kusanto da wani wali kusa da martabarsa kusa da matsayin sa shi khatimul wulani shi saka ka ce masa annabi ko ka ce masa kaza kaza a wannan duk bata taso ka bar shi a yanda yake ka bar shi a khalifatu rasulullahi ka bar shi a sulta rasulullah ka bar shi a ainihin katamul wilaya ka bashi a katamul wilaya ka bashi a katamul muhammadi duk ga sunan haka haka haka udbul maktumi udbul maktumi duk ka bashi ya maratib din shi ya ishe shi ka bashi a silikul akbar din sa duk ka maratib din ya ishe shi amma ka sai ka matsa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ko sai ya zama kaza kaza to wannan kuskure na fata muna fahimtar wannan to sanin shi ma ba za ka wuce gona da iri ka dauko martabar shi Islam shi Ibrahim ka daura shi a wannan wajen ba ba za in ka kai sul adali muna fahimta wannan da kyau to haka shi ma idan ka zo hadar shi Islam shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi ma haka ka bar shi a ga sahibul waqt din sa a ga wasu zaman din sa a kaza kaza a khatimul khatamain ba khatimul wilaya mubasharatan ba ba khatimul wilaya ba khatimul khatamain da khatimul khatamain ka bar shi ka bar shi a khalifa ka iya tuni khalifa rasulullah ya dini tunda ba takhassusin sunan shi tijani bane ba matsala dukkan wali idan hawa na martaba shi khalifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ka'idojin to shi ma bayan ka ce mu an yi hadar shi a haka sanan ba za ka jawo shehin ka ka ce masa haka ba shi yana da wasu sunaye khususiyya ta nashi wannan kusan a cikin jirin dariƙa za ka samu cewa mu dai a tijani ce kamar shi da aka fara kira da wannan sunan kamar misali shi islam kan misali gausun zama kan misali sahibul waqti da irin waɗannan suna nan da yawa suna ka san fudari nan martaba da mutane da sauransu to kai kula duk sunan da ka san kamar khasiya ce ta shehu radiyallahu to ka daina gangancin ɗauko shehu da kana sashi a wannan waje ka daina kamar misali biyan da shehin ka ya kai ka yi saka ce ne sahibul waqti to ka kula ni har shehu duk yake ina jin ana ga masu shehu wasu shayani shehu islami amma ni har shehu islami ma ni yana ganin kaman kaman ni bai kamata a ga mu ne in ba su Ibrahim ba wallahi so da bidiyon da wanda zaka ga mu shehu islami ya kai a yau to idan ka gwama shi da shehu Ibrahim zai zama akwai da babu istihqaqin sunan sai ga akwai da babu cancantar sunan zaka ga akwai da babu to duka akwai waɗannan abubuwan haka haka to wani kawai in ya sha baikin shi ya sha ya sha gita ya sha kwaramkwaran ɗin shi ya sha piano ka ji ya zo yana waka rugugu rugugu rugugu rugugu wane ne wane ne wane ne wane ya ɗauki nan ya maka ne ya ɗauko nan ya maka ne ya ɗauki nan ya jona da ne ya ɗauko nan ya kwaɓa da ne wasu sha'iri dole kuma in ka ce mishi gyara wai kana mai hasada shi sha'iri zai girma zai ɗaukaka shi kana don kwafe shi ka san wannan bala'i shi ne ka ka ce karatu shi ma wai kana mai hasada wai zai girma zai shuhura za ka za ka dawo da shi kasa ka san wannan hauka da zai ka yawan jululu gununu ko abin da mamaki saraka waɗannan yana da cikin abubuwan da ya zama wajibi wannan baiti yana tare da ilmoma masu yawan gaske sosai sosai idan za mu faccin adab din daki daki daki daki mutum zai sha mamaki zai ga ashe dan rayuwarsa tana da ta'alluki da wannan baitin bal adab al adab ya sai to saboda haka wannan a takaicen takaitawa haka to sannan sai mu zo general wannan hadara ba matsala mun lura kanka ya koma ya dan kauciya ta dan rabi gidaje nan yana nan yana wannan shine maganar gaskiya amma har ka san ba zai wani dauki martaban uban da ya yake ka a cikin ubannin duniya ba to haka wani ba zai dauki martaban shi ga a cikin halittar Allah gaba daya to wannan shine maganar gaskiya amma kuma haka shi ba da dama ka wulakanta wani duk wanda ya wulakanta uban wani fa ya wulakanta na shi don da zagi uban wani fa fasibbu abahu wa ummuhu fasibbu rajulu aba rajulu inji manzon Allah kenan mahaifinka mahaifinka ne kana maka mahaifinka ba kuma shi ke baka lashi ka zagi wani mahaifin ba ko ko ka wulakanta wani mahaifin ba to da ka shayin ka shayin ka ne kana ba shi martaba ba shi kuma shi baka lashi ka zagi shayin wani ba ko ka ga kankancin shayin wani ba ina fata mana da kai girmama shayin wani ma shi ke nuna ka san darajar shayin ka kamar yadda girmama uban wani shi ke nuna ka san darajar tsafi an ga wannan za ka iya taka uban wani juna wani baka san naka ba wallahi in ta matsa za ka taka naka ba wata nake ga muku wannan hakan nan za ka iya zagin shehin wani to yana nuna cewa in ta matsa naka ma za ka zaga Saraka akwai ladabi sosai wannan baitin ya ɗebo abubuwa da yawa kuma yana daga cikin abin da muke ciki yanzu cikin zuku wannan rashin ladabin wannan rashin ladabin kusan shi ya blocking ɗin kowa a hadara kowa bagan-bagan ɗin shi yake homa-homan shi yake baki da to in ka dunkula wannan adabin gaba ke duka za su baka matakin farko na ladabi shine sani ilimi kaga kenan kafin kai sallah fa alam annahu la ilaha illallah ko ka fara sanin Allah bayan ka san Allah sanin ka zo ka sai sallah sallu kama ra'aytumuni usalli ya za ka ga annabi yana sallah kai ba sahabi ba kuma kai baka kai muqam futul akbar aw la takabul la saraka ta ga shi da ai ya kazatar gashi yana sallah kenan ina ke so ka je ka gano wanda annabi ke sallah makaranta wurin malami ka kace makaranta ba ka bata babbo ka wuce ka ku ka wuce ka shirye ki ko ba ka bane idan mutum ya shirye makaranta ina zai fada fada wuta sai wuta tsandinin Allah ka tsare to kaga matakin farko na ladabin shine ilimi to ilimin kuma yanzu ake kokarin yaka mutane sun raja a sun tafi wai wai wai ya kulawa da karatun ne malaka same su wai yana zuwa makarantar boko islamiya kuma ko uwa attachment haka abin ke faruwa ballan sana kuma karatu irin irin karatun bayan Allah wanda za a saita ruhin mutum da tunaninsa da zuciyarsa da komai ya zama mutum cikakke mala'iki a cikin mutum a waje shi ma ko halin zuwa ko ba haka ba to haka abubuwan suke tafiya ɗan uwa saboda magana na gaskiya tafiya akan turban na ta gaskiya shine yadda shehu ya gana mana wannan ita ce hakikanin faida fa ba hargowa da hayaniya da jin waƙe-waƙe da jin kaza kaza da jazaba ƙarya da ba fa shine faila ba ba fa samun kuɗi ko ba samun kuɗi da samun motoci da gidaje ba fa shine faila ba ba shine fatai ba ƙarya ne ba ba ɗaukaka da jama'a da muridai da hayaniya ba fa shine murid ba shine faila ba ba fa shine fatai ba sanin wannan ka'idojin da bin su a inda suka gwargwadon hali iya iya wuka dan ba ga zaba ƙuri ba to gurgunan saninka gurgunan tadbiqinka da wannan saini shine gurgunan saninka da faida gurgunan saninka da take ka cin shi radiyallahu ta'ala Allah ka samu samu haka Allah ka samu zama kalfarmar sallallahu rasulullahi to wannan a dunkule kenan ladabi da habasu guda biyar sai ladabi da sauran hadara na amma general din bayan Allah shi kuma na nanar ce maka na ce ai su zaka mu'amalanci Allah a cikin su ka dauki wannan hadisin da ya dunkula adabu da halitta ga baki da sai ikhbalatani laysa fawqahuma min Allah khairun ko ne husnul zanni billahi wa husnul zanni bi Allah sai guda biyu ba abin da kake alkhairi a wurin halitta cuta ta mu Allah zato da rubuta bayan Allah zato hadaran guda biyu duk anarke maka su ko hadaran da ne ce saraka in ka aje to dukkan halittar Allah dukkan su kawai zato sai ke kuma kowa ga dan mutumin jirki ne kowa na Allah ne kenan Allah ya sa maka wannan hasan a zuci ko ba za ka taba ganin dan iska ba ko da kullum kana ganin shi na bullun gumbun gunnan zaka ce a akwai abin da ke kai kila yana da wani yaya ne da lafiya kullum yana zuwa gaishe wallahi za ka diyan da aka bullo zaka masa ujiri diyan da aka bullo zaka yanka masa hanzari to kana da hasken husnul zanabi ibadillahi azza shakka kuma husnul zanabi ibadillahi bai samu wace ka san girman Allah eh ai rasta biyu a hade in har zaka yi to wurin bayan Allah to baka san Allah ba eh kai da kina ha to wace tasarrufin bayan Allah to in ka keta wannan tasarrufu ba ka keta Allah ha sadaka husnul zanabi billahi husnul zanabi bi tajalliyatillahi fi ibadillahi shine magana so in kana ganin kowa banza kowa mutum banza kowa kaza kowa kaza to baka san Allah wallahi sai Allah shi ke sarrafa bayan Allah shi ke tajalliyatu a cikin halitta gaba ɗayan ta to dole kai mun dukkan ibadullahi kyauta ta saka kowa ka ganshi mutumin kirki kowa ka ganshi na Allah ka kalli wannan hadisin a wannan aya wala kar karamna bani adam kowa ka masa takrima wannan ba ba fa ina gaya maka wai musulmi bane aya har ne in na ce arne ba ina nufin kirista ko ko ko ko bai guje ba a ina nufin arnan gaske arne ce ga mara addini ai ya fi wancan abin kyama ko ba shi ne tsantsan mushriki ba to hashi kamar ka takaima gurgurdan darajar da Allah ta'ala ya tashi kawai kuma kamar kyakkyawan sa ta kila wata ranyar musulunta kila ma yana musulunta a satin ya mutu kan kuma kila ka sha zunubi over shi kuma yana mutu a satin kila kaga an wanke kitab kuma ya mutu ya je lahira ba dogon mace ko kuma kila za a bincike shekara talatin ma da ya gabata inda ba kana lazimi da kyau da lafiya da da istighfari kai ma kana wancewa ba ko ba haka bane haka sura ka wannan shine inda zaka mahalatta kyakkyawan da so ku kyauta ta mu'amala a cikin ta duk abin da sama kana jafa'i kai hakuri dalili sama kana muni jafa'i kai ma kana muni jafa'i idan da abin da zaka yi wurin kici cikin kokarin ka ce ta halitta shine ka kokarin cire su daga cikin yanayin da yake ciki wani yana gaba da kai wani yana zagin ka wani yana aibata ka kada zamto zagin da gaban ne da mun ka aya za ka cire shi akan wancan dabi'a na gaba da bayan Allah da kuma munin zuwa ga bayan Allah shikenan saboda so dukkan ku al'ummar Annabi Muhammad kila dukkan ku tijjanawa ne almajina to tijjane to shi in bai fahimta ka ba kila ka fahimta in shi ne zaka ba kila kai ka sani to za ka ka cire shi a wancan dabi'ar saboda kar a ji lahira shi ne samu matsala saboda yana gaba da almajina to tijjane shi kuma manzon sallama ya ja masa lai ko ya ahmad jani kullu asadika allah yuzuni idza azaw ba'dhum ba'dhan faqad azuni to da kai kace da mutum to ya zama wannan shine damuwarka rahmatan lahu ya zama rahama da jin kai gare shi ya zama wannan ne damuwarka ba wai damuwarka kawai dan yana zage ka mujarrad da zagi ba ai kana da mun zagi da makatan tunta Allah ba matsala ba matsala ai kai mutum ne wannan da zaka komai kuma kada zage ka kai ma ka zagin shi oh sai ka ce ban shi ba ka dace mutum girki na kai wani wani abin aiki a tattara da shi ba bala sana haka zauna ta abin kawai da yanda yanda zaka kace tar da shi akan wannan ɗabi'a da halin kai kawai shi kenan an wuce wannan to wadannan ya da cikin ainihin nadabi a cikin hadar bayan Allah da kira fal adab al adab ya zasalak fa innahu babu li kulli saliki sai a zalla da bin aiki sallarka kai ta akan lokaci na da cikin ladabanta ka cika ku ka cika sajada ka kyautata karatu lazimin ka haka ka cika kaza astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum akace ahaba haba muna guni kake ce daga sallata bin karanta lazimi ce ka bu kowanne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah diba la ilaha illallah ba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka zo ka ce wai sai ganin zauri إلى الله إلى الله آه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله حكا اللهم صل على سيدنا محمد با محمد با يوم شخص فاتي سيدنا محمد أكي شوى سيدنا با سيدنا با ala sayyidina muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وال- والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري وحقا قدره wasu hassan kabirin suke cewa wa muke dare da azum ko to kaga wannan balantana kuma aje jawhara farmiya kenan ko ba ga wannan akwai hadari da yawa a cikin karanta jawhara ko azgir ba iyaka to dukkan karanta ajiyan da yake ba sauri wanda zai kawo lahani balantana ya kawo kuskure sannan ba nawa da za a jawo tamtsi ba sauri da zai kawo lahani ba nawa da zai jawo tamtsi na ba da zai jawo tambili shine ka ja kalma ba ya wuce gona da ri la ilaha ya yi tsayi ka wani shine tambili to ba ba kuma sauri da zai kawo lahadi la ilaha illallah la ilaha illallah to kaga wani shi kuma wannan sauri ya kawo lahani ya ga ka canza kalma ka canza wuce ka canza dukkan wannan na da cin adabu da zama da irin zaman da aka ce kai ba zaman kaga dama ba ba har dai ba ba makalkal kafa ba ba coje kafa ba ba tokar kafa ba zaman ta ya aka ce ai kawai alazimin ka da wajibi ka da sauransu kana lazimi kana wajibi kana lazimi kana tafiya kuma babu uzurin sai kai tafiya ka zauna kai lazimin kan da aka ce na fata mun zai kana wajifa duk zuciyarka duk yana duniya ka zo da zuciyarka wurin inda huduri kai huduri ne karfi ka istihbab al-qalb ka tsaya kai istifham ma'ana dhikr dukkan ga suna abubuwa to a dunkule wannan al'adabu zahira duka ka ta to shi kuma al'adabu batina ne wannan a duka wannan al'adabu zahira duka al'adabu zahira al'adabul batina shi kuma yana da tsayi yana da faɗi a dunkulen dunkulawa kawai kowace habra al'adabul batina ɗinta ita ma ka ajiye ta ne ciki farko ka shafa komai ka shafa kowa ka narke cikin Allah kar ka ango wani Allah gaba ki ɗaya wannan al'adabul batina fi hadratullahi ce idan ka zo hadratul hadar maulana rasulullahi to kun babu wani mahaluki wanda zaka gano a cikin sa kaf halitta ka shafe ta inda khalqu sunanta ka shafe ta hadra annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka hadra shi bijani dukkan hadratul wilayati da aulawu da maqamatu na rijali da komai kana raka da su akan hadra shi tijani idan ka hadra shi ibrahim dukkan agawasu da mafatul kunuji da sauran kaza kaza da su tuhatu fai fuyuzatu rabbaniya dukkan kana raka da su akan hadra shi ibrahim ba kana fasil hadrat ba kenan har ka zo inda kake inda ka zo hadar shehinka shine sanadi shine miftah ɗinka shine kofarka na shiga shine bututun madadinka to duka haka da ka ciyayi har ka zo sauran hadarori na bayan Allah duka kana ganin girman waɗannan hadarorin a cikin su malamai ne ubbari na shari'a to ka ba su martabar su a matsayin su na magada annabi Muhammadu al ulama'u warasatul anbiya ka dinga kallon girman annabi a cikin su wasu dan baka shara shi gaba da salatu wasu ka girma masu kadar da sato kai kaza kaza idan ka zo cikin auliya ullahi ne su ma ka hararo wannan al auliya warasatu rusul su kuma su ka gano girman risalar annabi da asrar na annabi alaihi salatu wasallam a cikin su da tajalliyatu na Allah a cikin su to haka ake so duka idan ka zo hadarar iyaye ka hararo abdullahi la tusbuji shi wa bil walidaini ihsanan ka gano wannan umarnin da Allah na ihsani ga iyaye haka to haka duka za ka bi duk wanda ke kusa da kai daga cikin da za ka masa ya zama akwai mulaka mata ka ta yi kaushinka a ta jilushinka kyauta ihsani magana ne kyau magana ne daɗi sai in ta maka gatsal gatsau kau da kai afuwa kai hakuri ne gida ba kuma ya wuce Allah ya gaba ya gaba shi kenan ba dogon bungini a ai ba ramawar haka ba ramawar haka kika mun kaza kaza ai kin ko kin ka ba ba to dukka karka zama haka karka zama ne yawan korafi ne yawan koro ne yawan guri yawan tuna baya da abin da aka wuce shi a wuce shi to kullum kar karka to haka dukkan sauran halitta hatta kiyashin gidanka hatta majan gidanka ta shaida kai mutumin kirki karka ciki shi ba ta ta wuce da ka wuce da lenin kifi lenin balangu ta kai shi tana zuwa tana miliyan tana bidiyan kafan da ko ainihin tsoka ɗaya ka bata ta cinye da ko tsoka ɗaya ka bata ta cinye da ko ƙayan ka bata ta cinye kurmashakan duka ga gina wanda a ba zuwa Allah ba ce zuwa Allah ce in har za ka so ka so da ita suna da cikin halittar Allah wanda ke gidanka duk yana da cikin da gida bayan Allah to amma kai ba ma magen ba matan ma ka tukunkuye ta ka kurmushe ta sai fa ne sai kun ninga wani ɗinki da gitse sukun ashirin talatin bayan canza ashirin talatin sai ka ce to a haɗa lissafi sai je dama nawa na baki ɗari da hamsin eh nawa ya ragu canjin ashirin ya shigo to a haɗa lissafi ya zaga ɗari da goma haba wannan keken keken ɗin da ne gaba an kana ma iyalinka keke da keke over to kai ma Allah zai dinga musu keke da keke wurin baka kai insani kawai ka kauda kai kai insani ma ta ta yi adashin ai a jikinka adashin zai kare me za ta yi da adashin sai a mai yaranka kaya za ta yi jiki za ta yi na gidan suna ita ma dan a mata in an mata a ina zai kare a gidanka ira kace za ta shirka sai kaya kai ta hutar eh mana kai ta hutar duk abin da za ta sarka ta ta yin da na dangin da in ka kalla dukkan ya dawo jikinka to me wani abin damuwa kai da kawai kai da lura kar abin ya zamto mabudin son zuciya ko ba haka bane sai ya ce a dunkule abun yana da faɗi yanwa hatta bishiya ke mata ladi haka kawai annabi ya hana sanin bishiya haka kawai ya hana talle ciyawa haka kawai kai ba noma ba kai ba tsoron wani abu zai tare ba haka kawai a noma ne ka daga tunan ka feshi annabi ya hana feshin ka san da kwari a wani a a a mana ƙarya za ka feshi ka kashe kwari da yawa shi sa shari'a noma aka sani ba feshi ba eh mana akwai rashin ladabi a cikin feshi ba wasa nake ga maka to da akwai kwari zaka kashe kwari ne zaka kashe ka muka kashe sai ko in kai sai ka zo ka istifari da dubu tamanin ko dubu ko dubu ɗari ka kashe rawuka nawa wannan abubuwa suna da yawa in zaka zubar da ruwan zafi ka ce to kakka zuba haka a ka sirka shi saboda in ka zuba akan haka akwai tana kila a ƙarshen kwata akwai ƙananan kwari zaka soya su yanzu nan zaka dafa su wannan ko mata zaka koya ma ka dinga zubar da ruwan zafi da fasashen ruwa a wurin wanke-wanke saboda kare je kashe kwarin halittar Allah bayan Allah kare da digar ila wani shi dan shi ake baka abinci a gidan ila wani kukan a gefen gidanka in a turo mishi arzikin shi wanda zai ce sai a turo sai a ce to ai shi diddiga yake ci sai a baka mai kyan kayi ka ci dan a samu diddigan kanzo dan a kora mishi to ka kashe shi to kaga zai dai shi kanzo zai ci to dai ne ci kanzo aka baka ci fa na ranar to sai ka kashe shi ka ga ranar da jibre shi ke na huta to duk wannan ba shine abubuwan ba za ka dinga kiyayewa ladabi ladabin magana ladabin zance duk abin da zaka furta kai tattauna ka tattauna ka tattauna kafin ka furta saboda baka yi la'akari to in na furta waiwa na gaya ma ka kaddara ma kar ma ka je can sama ka ce ka gaya mutum zan can to ka zo ma tsiya nan nan sai ka ce a to ai mutum ne dan uwana dan adam ne halittar Allah ne al'ummar manzo Allah ne musulmi ne kila batujja ne kila faidi ne ka saka mai magana sai ka ga to kai ma an ka saka magana zaka ji daɗi sai ka danne ladabi abubuwa suna da yawa a taƙaice fa shi fa ladabi shi ne cikan matana na bayan Allah ladabi ba gwargwadon ƙarfin ladabin ka gwargwadon ƙarfin matsayin ka hadar Allah wallahi tallahi gwargwadon rashin ladabin ka da Allah ko ka kai bil amu dan ba'ura ilimi kana kallon lolin mafuzi daga nan na ranka da Allah dan baka da ladabi Allah ta'ala sai ya kwace komai me ya faru da bilamu ai rashin ladabi me rashin ladabin da ya yi ladabi wa annabi Musa kuma haka aka yi ba Allah ta'ala ya kwace irin aka masa kalbu gaba ki da me ya faru da ainihin da ke dan rashin ladabi ne ya haƙi ladabi wa annabi Adam fasjudu li Adam illa iblisa aba ai rashin ladabi ne sai sai aka ilimin ya zama ilimin banza to rashin ladabi ke yanzu zan ce koran mutum isa shi wani yake gargaɗi yake cewa idan mutum ya shiga hadar Allah madaukakin sarki idan ya rashin ladabi yana gaba gaban hadara yana ai yana rashin ladabi za a koro shi wajen kofa yana kara ladabi za ta bubu fita gaban wasu ba wani zaman ko bane ana kulle kofa shi kenan an kore ka haka ka da shi kar ka zama mara kunya kar ka zama sakan magana ta kalkasa rashin ladabi kar ka zama mai barusan maganganu wai kai arifi ko kai tarbiya ne kazai rashin ladabi karka zai mai iya duk abin da kaga dama rashin lai karka zai mai saba sallah akan lokaci da gaggar ai magana ka tuku alallahi da kuma Allah kana da salatul fajr da ka karanta ta faraka a dubu ɗari rashin ladabi ne wa kake ga maka annabi kake ga maka annabi ne suratul fatiha ne kake sallah an ga maka rashin ladabi ne ka saba Allah ka ce a wasu ma suna yi da yawa wa kake ga wannan kake ne Allah ha to duka wannan suna da cikin rashin ladabin da ya zama wajibi mutum ya kiyaye suraka fal adab al adab ya zan saliki fa innahu babun li kulli saliki wannan baitin yana daure da abubuwa masu girma masu yawa masu fadi ba za mu yi wuce haka ba saboda lokaci za mu tsaya anan ne so sati na sama za mu iya ɗaurawa a kan shi kuma sai mu ji ladabin zai lissafa mana wasu daga cikin adab ɗin da kuma masalkalan ladabi yadda ke kai mutum zuwa ga zarga madaukakiya Allah ka samu dace alfan masu yana rasulullah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وولك والخاتم لما ربنا صراط الله ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري وإنزال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله إن شاء الله الله سبحانه وتعالى